بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض وبنى عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi 18 ne ko da wata na jumadal ula bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da biyu da wata na watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na karatun hadithi wanda muke karatun umdatul ahkam a kowane sati a kowane mako a wannan rana ta asabar a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau za mu tashi darasi na talatin daidai a cikin jerin darussan da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wata'ala da ya muna jagoranci ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata a satin da ya gabata muna bayani akan abin da ya shafi zakka har ma muka yi bayanin nisabin abin da ya kamata in mutum ya mallaka ya fidda a matsayin haƙƙin Allah zuwa ga bayin Allah da yau za mu tashi babi na ɗaya a cikin wannan littafi kuma shine babi na ƙarshe akan hadisi na ɗari da saba'in da biyu malace babu babu sadaqatil fitr babi wanda ya zo ya karantar da mu hukunce-hukunce da kuma bayanan shari'a akan abun da ya shafi zakka zakkar fiddakai zakkar fiddakai zakkar da ake yi idan an azumci watan Ramadan malamai suke cewa abun da yasa musulunci ya kira ta da zakatul fitr saboda min babin nasbil musabbib ila sababihi abunda ya kawo aka danganta ta da wannan abun saboda alaka da fidda kai da buɗe baki da ake yi sai dai dukkanin malamai sun tattaru akan cewa ita wannan zakkar wajibi ce duk wanda ya azumci watan ramadana wajibi ne ya fitar da wannan zakkar ta fidda kai wanda musulunci ya shar'anta ta ne saboda wasu dalilai na daga ciki ita zakkar fidda kai daga cikin amfaninta tana tsarkake mai azumi kuma godiya ce da Allah subhanahu wata'ala da ya ba sa damar azuntar kwana 30 ko 29 sannan kuma godiya ne wa Allah subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala ya ƙara nuna masa wata shekara bara yayi azumi kuma aka saki wata shekaran yawa yake yi gashi yana yin azumi ko yayi azumin ma to wannan na daga cikin hikimar inji malamai sannan kuma tana da cikin ni'ima ta addinin musulunci abu na gaba akwai daidaitawa tsakanin talaka da mai kuɗi saboda idan ka ɗauki abincin ka baiwa talaka a wannan ranar duk wanda sai ya fito ya je ya kwadago ya nemi abin da zai ci wannan ranar kaga ka bashi abin da zai ci ba sai ya fita ba ko to ana son a daidaita tsakanin kowa a zauna gida da mata da yara a zauna a huta a ci a sha a gode wa Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah bai son ya ga wannan ranar ana bara kaga kuskure ne da almajirai tsakani da Allah ku shekara kuna bara kuma a ce ranar idi ku zo kuna yin bara tsakani da Allah kun ci amanar addinin Allah kun ci amanar da'awar manzon Allah me ya hikimar da Allah ya ce a doki abincin a baku saboda kar ku fito baran ne duk wanda aka ba bi halitta bai fito ya fito ya fito bara ba a ranar idi ka bara a ranar idi bai halitta ba haramun ne yin bara a ranar idi musulunci ya takaita wannan ranar kada a fita malati alhadith athani wa 70 ba'da almi'a hadisi na 172 ana abdullah bin umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar dan khattab Allah ya kara musu yarda kala yake cewa faradan nabiy sallallahu alaihi wa sallam sadaqatul fitr ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta munas watan zakkar fiddakai au qala ramadana ko kuma yace sadaqata ramadan shakurawi wanda ya rawaito hadisin yayi shakka wanne daga cikin zancen guda biyu ya fada zakatu fitr ya fada ko kuma zakat sadaqatu ramadan ya fada ala zakari wal unsa annabi ya ce an farlanta ta akan dukkanin namiji wal unsa da mace namiji zai fitar mace ma zata zata fitar wal mamluk haka ma bawa shi ma zai fitar da wannan zakkar mai kudi zai fitar namiji zai fitar mace za ta fitar haka wanda yake a matsayin a matsayin bawa shi ma zai fitar karamin yaro ma za a fitar masa diyanka gaba ɗaya zaka yi safa su da fidda mu kowanne muddun nabi sallallahu alaihi wasallam guda guda nawa guda hudu haka ne sa'i guda ɗaya muddun nabi guda guda hudu wanda shi zai ba kusan kilo 2 da rabi duk yaro za a fidda masa kilo biyu da rabi ne ko Allah ya dacar da mu yace sa'an min tamar sa'i daya sa'i shike ba da muddun nabayi guda hudu shi kuma muddun nabayi shike ba da kilo biyu da rabi ina fatar mun fahimta to zaka fitar da sa'i ne na dabino abincin da ake ci dabino aw sa'an min sha'irin ko kuma a'a sa'i daya na na alkama kiran da ya danganta da abincin da mutanen garin suke mi suke ci kuma zaka iya fitar da shinkafa ka bayar zaka iya fitar da maka ka bayar zaka iya fitar da spaghetti ka bayar zaka iya fitar da wake ka bayar abincin da al'umma suke ci zaka fitar ka bayar kun bayyanta masha Allah qala sai ke cewa fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min burrin ala as-saghir wal kabir sai mutane suka rage shi ya dawo rabin sa'i kenan mudi guda nawa guda biyu eh mudi guda guda biyu kilo 1 da da kar kenan ko eh akan karamin yaro da babba amma abinda manzon Allah ya faɗa shine abin a bayar da sa'i guda guda daya wa fi lafdin a cikin wani lafazi an tuaddiya an tu an tuadda qawla khuruj as-salati khuruj an-nas ila as-salati ana fitar da wannan zakkar ce gabanin mutane su tafi su fita zuwa sallar idi ko kun bayyanta zakkar fidda kai ana son mutun ya fitar da ita tun gabanin yaje yaje idi su ake ka bayar da takafin ka je kuma musulunci ya baka dama da sallah sauran kwana ɗaya ko biyu kana iya ka fitar ana gobe sallah yau da zaka iya fitar ko kuma jiya ka fitar da da wannan zakkar ka ba wanda ya kamata ka bashi ita ina fatar mun fahimta ba a son a jinkirta ta sai an dawo daga iji in kai to ba kai zakkar fidda kai ba kai sadaka ci ladar sarka za a baka ba ladar zakkar fidda kai ba mafo tayyib malati alhadith thalith wa 70 ba'da al-mi'a an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga aba sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yake cewa كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من من طعام yace Musa habban annabi Muhammad wallahi alazin jama'a ba karamar gata bace Allah ya mutun a a ce ga mutun yayi zamani da manzon Allah ba karaman ni'ima bace ba haka bane yanzu dan Allah ku dibe da muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk cikin mu ba wanda ta ganin manzon Allah amma da an kira su sai ka ji wani shauki kaji kai masa salati kaji kana kaunarsa to ka dibe da su sahabbai suka rayu da manzon Allah sun ga annabi suka ci abinci tare da manzon Allah aka je yaki ya auren musu suka auren masa eh kaga abun akwai hal alfahari suke yi da wannan abun Allah ya ƙara mana son sahabban annabi Muhammad ke mu sahabban annabi mun kasance muna bayar da ita a zamanin manzon Allah sa'i ɗaya na abinci sa'i shine muddun nabayi guda nawa guda hudu in ka auna kilo sai su baka kilo nawa kilo biyu da biyu da rabi au sa'an min taban ko kuma mu bada sa'i ɗaya na abu na dabino kaga ashe ana bayar da dabino ana bada kuma abincin da ake ci aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i daina sha'ir ita ce alkama aw sa'an min aqidin ko kuma sa'i daina na chaku ai chaku ma abinci ne ko ka sana ga cikin al-at'im al-mufaddala inda al-arab abincin da suka fi fifitawa so da so tari su a lokacin ba suka yawanci yace irin namu ba yanzu ne mutum yake milan shi daga mutum an hada mai ga kuskus ga shinkawa ga wake ga duke hada kuma ya tashi da shi su su laraba can daga cikin abincin da yake mafifici suka fi kauna akwai dabino da madara shi ga mutun ya rayu akan dabino da madara to gun yanzu in ka ce ka rayu dabino da madara in ba so abun dabino da madara eh wani dole sai ya ci tuwon tuke dole dole in dai yana son ya aji shi ya ji shi kan shi ya tashi dole sai ya ci tuwon tuke wannan ba kawai in ka aje mai kilo guda rabin kilo zai tashi da shi wallahi amma su kawai da biro da madara sannan kuma taku na daga cikin abin da su ma suke ci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma ana bayar da shi a matsayin zakar fidda fidda kai aw sa'a min zabib ko kuma isa'i dai na na inab na zabib rezan shi ma rezan wanda yake busasshe shi ake cewa zabib wanda ya bushe shi ake cewa az-zabib to ana bayar da shi ina fatar mun fahimta Allah ya dacar da mu falamma jaa muawiya lokacin da muawiya yazo wajaat as-samra'u sai aka samu jar al-kama aka samu jar jar al-kama qala sai ce ara mudda ara muddan min hadhihi ya'dilu muddat muddayn yace abun da nake gani muddi dai na wannan al-kamar ta jar al-kamar ta tana kai muddu muddu biyu na na wancan ba san kun fahimta ba bala ta da mi ta da yauni sai mai rota muddi biyu ole da muddi nawa hudu to sai Abu Sa'id Allah ya kara masa yarda sahabin annabi ne ce fa amma ana yace amma ni Abu Sa'id al-Khudri fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi bazan gushi ba ina fitar da ita sa'i guda daya mudu guda hudu kamar da kasance yana fitar da ta a zamanin manzon Allah tunda annabi yake raye na fitar da ita a yadda yake so yanzu ko bazan rage ba kaga kokarin sahabbai akan wannan shi ake cewa dagewa da son annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar mun fahimta daga wannan hadisi jama'a daga cikin abin da zamu doka a matsayin darasi ko hadisan guda biyu na farin wajibcin zakkar hidda kai duk in kai azumi ka kilga ma duk wanda ke karkashin ka makai na farko kai uban tahiya ko na biyu matarka na uku ƴaƴanka duka gaba daya duka diyanka gaba daya na hudu duk wanda yake karkashi ka koda hatta da yaron da ke fake maka shago inda kai yake ciyar da shi to zaka fidda masa zakar fidda kai mun fahimta to kuma wa ake ba to ana bayar da ne da wanda suke wanda shi bai da abincin da zai ci sai ya fito ya nema saboda kad ya fito ran sallah neman abinci ko kar ya fito sallah jambara ba a so so ake kowa ya wadata kowa ya zama cikin gidansa da iyalinsa ya zauna a yi fira da matansa a ci abinci a sha abin sha a yi wa Allah godiya a yi raha a yi baha abinda ake da bukata kenan ranar ma kana ka ce matarka to ta bari kai kai za ka yi abinci tunna wannan fa in ba sallah bai zama cikin gida wallahi akwai wanda daga sallah sai sallah in ka gashi cikin gida to rashin lahiya na da wani ko rashin laya sai shi kare shago shi jiya bai iya zama cikin gida kaga ran sallah sai ka zauna ya rasu ganka e ku hira da su ka doki wanka ka aje wancan ka ji ba ka doka ba sai a zauna ai ga iyawa su gane cewa yau sallah ce ba bana gida ina fatar mun fahimta abu na biyu ana fitar da wannan zakka ce akan dukkanin musulmi karami ko babba sai dai malamai sun yi sabani shin wanda ke cikin ciki za a fidda masa ko ba za a fidda masa ba idan yaro na cikin cikin mata kace take da juna biyu to zaka iya fidda ma dan da ke cikin ciki balme sun rabu akan wannan matsala akan kauli guda biyu kaulin fari zaka iya in har da hali ba an tilasta maka ba in baka da ba a saka ba suka ce in ka in baka yi da kuma ba ba dole bane ana fidda mu wanda yake raye ne suka ce ai wancan ma yana raye tun yana muti in har yana muti za a iya fidda masa qauli raji jama'a in Allah ya baka hali to ko ka fidda shi ke da kawai ina fatar mun fahimta sannan kuma ai musulunci ya karantar da abin da ake fitarwa shi abincin da abincin gari abincin da al'ummar gari ta fi amfani da shi abincin da al'umma ta fi amfanuwa da shi ta fi amfani wajen ci to shi ake bayarwa wajen zakar fidda kai to mu yanzu tambaye mu da Allah wani abinci ne mu a nan garin aka fi yawanci eh to me yasa eh wanne aka fi wanda aka fi yawan amfani da shi to me yasa mutane ba su da shinkafa ya ci eh wala Allah buhu bai shi ba ya kare ko ba ta da yawa ita Allah ya dace da mu duk wanda ka bi ta tsakanin shinkafa da ci ka kyauta Allah ya ba mu lada baki daya jama'a mun fahimta ko masha Allah sai baki wannan karshen babin kenan karshen babin kuma ana son ka fitar da ita ne kafin tahiya kafin tafiya masallaci ana son in son samu abun da yafi alfijir na ketowa alfijir na ketowa al'id tun gabanin sallah kaje sallar subahi zaka iya fitar da shi ko kafin kaje sallar idi ka fitar da shi ka bayar wa talakawa su ma su more kun bai ko in kuma abin sai an wahala in ji wasu malamai to kana iya karar shi tun washe garin sallah saboda su wanda zaka baiwa ya dan samu shi ma ya gyara ai masa abinci mai kyawu a gidansa ina fatar mun fahimta Allah ya dace da mu ai to sai kitabu na biyar shine kitabus siyam littafin da yana bayani kan azumi musulkunan musulunci daman daga daga abin da ya shafi kalmar shahada sai me sai sallah na biyu ko to sai aka tafi da zakka sai aka kawo azumi anan mal yace abinda ake nihi da azumi shine al-imsak kamewa ma'anar azumi huwa al-imsak a gun yaran shari'a amma a yaren lugha afwan a yaren shari'a shine al-imsaku anil muftirat wash-shahawat min tulu'il fajr ila ghurub ash-shams ma'a niyyati ma'a niyya ko bi niyyati ta'abbud mutun ya kame daga cin abinci da kuma barin abun sha da kuma kusantar iyali tun ketowa al-fajr ya faduwar rana da niyyar yabota wa Allah da nan ne ma suka ce idan mutun ya tashi tun da sahe bai ci komi ba kuma bai kusanci iyalinsa kuma bai sha ruwa ba har aka kai magariba bai ci ba sai dai kuma bai kulla niyyar yin azumi to bai da ladar azumi amma da ya kulla niyya za a bashi lada mun bai ci karatun ko Allah ya dace da mu azumi shine rukuni na cikin rukunan rukunan musulunci na guda shine na hudu cikin rukunan musulunci guda guda biyar kuma daga cikin daga cikin falalar azumi jama'a azumi na daga falala na cikin mafi girman ibada saboda a cikinta a cikin azumi duk nau'in haƙuri an tattara shi dama haƙuri kashi uku ne inji malamai as-sabru ala ta'atillah as-sabru ala tarkil ma'asi kuma as-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima haƙuri akan bin Allah haƙuri akan barin sabon Allah haƙuri kuma akan barin akan jarabawa ta rayuwa duk haƙuri hada azumi hada wannan kaga cikin azumi zaka yi haƙuri kana jin yuwa kana ganin ga soyayyin zabi nan baka iya ci an soya su suna ta kanshi amma kuma dole ka bari ka hankurar da kanka sai an sai an kira sallah wala Allah ma ga mata karanta birga kana shawarta mu dole ka hakura ko saboda an haranta maka sannan kuma a mutun zai bar saban Allah cikin cikin azumi ba cika saban Allah ba hatta shi da nulike su ake masu saban Allah subhanahu wataala kuma kowa kuma yake masallaci sannan kuma akwai akwai akwai abin nan akwai kadar ne wannan mutun yayi kusan awa nan awa muke kusan awa takwas ne ko tara muke tashi karhe 6 7 8 9 10 11 12 karhe 1 karhe 2 da awa 10 wani abu muke yi ko sha wani abu muke yi to mutun yayi awa 10 bai ci bai sha ba ai ga sai ba gaddara ta Allah ba ni zai sa eh Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladar hakurin da muke hakurin da muke cikin azumi kuma gashi wani ikon Allah kuma da azumi sai Allah ya kwararo zahi kuma sai Allah ya ce ne ba ta doke wuta sai kawai sai aka kufe ba haka bane ana zahi ka gaji sheza wasu ba dole sai su koma jarnuka da zama gari bai zaunuwa zahi take da kai Allah ya dace da mu wallahi shi yasa Allah ya sanya ladar azumi ko in kai dan shi shi dai sai irin abin da zai baka na lada kai baka san abin da Allah zai baka ba kai dai kawai kai dan neman yardan Allah ba dan a ci ka sa akwai wanda su kawai kullu shin abin da ke birge shi a ce yau muna kaza yau muna kaza shi kawai ba ko yana yi bane da a'a dan a ce yau ana kaza sai ai muna tare da al'umma to wa kake wa ba Allah kake ma ba in dan Allah kake sai ka boye kawai Allah ya san kai Allah ya karba muna Allah ya karba muna Allah ya ba mu lada kuma jama'a ba wata bai dadi ko ni dai gaskiya a rayuwata ba wata da nake jin dadi da jijjiki na ya sauku hankali na kunta kamar watan Ramadana ina samun natsuwa kware da gaske cikin watan Ramadana suwa tana tana sauka kware da gaske mutum na jin nishadi zaka kusan aikin alkhairi ko ta ina kadibi ga ga yawaita salloli ga yawaita sadaka ko ga yawaita karatun alqur'ani kuma ga yawaita sada zumunta wai a wasu cikin ramadan wallahi Allah ya dace da shi yasa tun yanzu jama'a ku fara asusu ko tun yanzu mu fara asusu wallahi ba muna cikin jumadal ula ba yanzu sauran rajab ai jumadal akhira rajab sha'ban ramadan nan da wata uku in Allah da wata na uku watan azumi za mu shiga kaga kenan sai kai kokari ka dan tada da wani abu wanda zaka ji dadi ka more alal aqal ko ba kai komai kullun ka cikilan nama kuma ka ciyar da bayun Allah ka samu ka dan wani asusun da zaka yi makanka aikin alkhairi ka ce ka dauki wani wasu akwai alkhairi ka dinga kira ana zuwa gidanka ana cin abinci wallahi ana buɗe baki zaka duk wanda ka buɗa ma baki sai Allah ya baka irin lada da Allah ya basa in aka ba mutum lada miliyan guda dan yayi azumi sai ka turo mutum ka kira mutum goma suka yi gudun baki gidanka sai Allah ya ba kowanne cikin su lada miliyan 10 goma lada miliyan guda guda fon to kai Allah zai baka lada miliyan 10 ne kuma ga taka da azumi lada miliyan 10 Allah zai baka wallahi alazim to ina da kai kwana 30 kullun sai ka wuda mutum goma abinci ka wuda musu baki kaga goma so 30 miliyan lada miliyan 30 to kuma daman ai ladar azumi tana bambanta da niyyar mutum wani ladar shi tafi ta wani wani surutu shi yafi tsayawa to sai Allah ya tauye masa wani kuma akwai shi da karatun Qur'ani da istighfari salatin manzon Allah kuma ga azumi sai la da ta'awu kuma sai ka buda masa baki kai abinda yayi kai baka yi shi ba sai Allah ya baka ladar abinda wani ma yayi Allah ya dace da mu Allah ka hore mana abinda zamu ci da bayunka cikin watan Ramadana Allah ka yassare mu kowa yayi aikin alkhairi a ciki ba kamar ciyarwa wallahi in ka samu ka ciyar kuma mafi cancantar ka ciyar shine jama'a iyalinka gidanka a dinga ci ana koshi kuma ka manta da makocinka sanda kuma dangin uwa da dangin uba mu ji tsoro Allah mu daina mantawa da su malai ce alhadith arabi wa 70 ba'da almi'a an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi cewa la tuqaddimu ramadan bi yawmi sawmi yawmin aw yawmin illa rajulan kana rajulan kana yasumu sawman falyasumhu annabin Allah ce kada wanda ya kuskura dan azumi ya tako ana gobe azumi sai ka ce abinda gobe azumi sai ka ce gobe zaka yi azumi zaka yi tarbar ramadan ka tarbe shi ba a yi kuma ana sauran kwana uku azumi sai ka ce to kwana biyun bari in saba saboda azumin harin na buga maza sai ka ce to kai bari kai da biyu ko da uku saboda kakin azaka kakin a harin ramadan kai kai abice ka saba annabi ce kada mu yi wannan jama'a mun fahimta annabi ya ce kada mu kuskura mu yi wannan sai in ya kasance damun mutum can da yana yi in ba ka kasance damun kana yin azumi na litinin ba ko alhamis sai a ya fado litinin ce ko alhamis ko kuma kana azumin kwana uku dukkan wata sai fado wannan lokacin ko kuma a'a kana siyamu dawud kai azumi yau ka sha gobe babu laifi sai kai kayanka mun bai ci karatun ko Allah ya dace da mu a hadisi na gaba jama'a hadisi na 175 ana abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ga watan azumin ramadan kowa ya dake azumi idza ra'aytumuhu fasumu idan kuka ji an ce an ga wata ba dole sai ka gani ba kai da kanka kusan matsalar akwai wanda su ba sa azumi sai in sun gani da idanunsu wannan gaskiya kuskure ne kuma bata ce muna fatan da mu da su Allah ya shige mu baki daya Allah ya ganar da mu da su baki daya idan aka ce an ga wata ko baka gani ba ko kawai ka tashi da azumi to duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba da kaf a rayuwarsa so eh aka ya taba ganin wata da idan sai ya doki azumi sai dai a ce manzon Allah an ga wata ya doki azumi to in dai koyi zaka yi da manzon Allah annabin Allah shi bai bai rawarsa ya gani ba in dai aka ce an ga wata to an kare kawai sai ya sa shi da gobe kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi to idan kuka ga watan Ramadan ya fito manzon Allah ce ku yi ku doki azumi fasumu ku doki azumi wa idza ra'aytumuhu idan kuka kuka ga wani wata ya bullo na shawwal kenan ko to fa aftiru ku aji azumi da ba azumi ran sallah haramun ne a musulunci mutun yayi azumi ran sallah yanzu misali da za a ce an ga wata sai kai baka ji ba baka jiya ba cewa an ga wata sai baka yi azumi wannan lokacin ranar sai da marece ko gab magariba ka ji labarin an ga wata mutane su inda da azumi guda ɗaya kenan ko to sai ka tashi da na biyu eh mutane na azumi na biyu kai kana na nawa na ɗai da ka lokacin da aka zo aka ce gobe sallah kai kenan ana bai ka azumi nawa guda to ba za ka ce to tunda kai baka tashi tare ba za ka yi shirar sallah kai ba nan ranar bace sallah ka sai banda gobe kuskure ne kawai za ka haƙura ne ka yi sallah in yaso daga baya ka ranka wannan azumi kun fahimta ba azumi ran sallah kuskure ne e ba a cewa sai an ga wata kuskure ne to ya gace kowa sai ya gani shi makawo ya zashi na'am in aka ce kowa sai ya gani dan Allah wanda yake makaho ya zashi ashe maganar ba ba magana bace ta gani faman shahida minkum ash-shahr duk wanda Allah ya kaisa watan ramadana lafiya Allah ce falli yasum yayi azumce sa kawai da to kuma wata musiba da muke fama da ita akwai mutane da dama musamman wasu daga cikin ‘yan barikin wallahi, wanda ba su yi karatu, kusan yanzu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, muna wa Allah godiya, wallahi yanzu Allah ya ce make mu ƙasar nan ‘yan barikin musu fahimci addini, su sai da sama gaba, sai dai akwai har yanzu akwai daƙiƙai, akwai wanda ba sa karatu, akwai wanda son zuciya ya mamaye su, barikancin ya shiga zuciyarsu, ya tsatsa da zuciyarsu, ba sa gane gaskiya ko misƙalar zarra. Za ga mutum ya ce yana shan yana hudar tsabarsa, amma da an ce gobe azumi sai ga ya ta likita il sarki shi ya tashi wai il sar gare shi wallahi ina gan su sai ma ka zo ya mai uwa uwa wai il sar kai ga Allah ya ma Allah rishin kumya wallahi Allah ya shirye mu baki daya to da haka idan aka ce an ga wata sai ka aji ana daukar azumi ne da ganin da abu guda biyu abu na farin a ce watan shawwal ai watan sha'ban yayi kwana 30 daka watan musulunci bai 31 da an ce wata yayi 30 to gobe dai da wata ko an gasa ko ba a gadi ba an ga wata ko ba a ga wata ba in da ce sha'ban yau 30 ko kowa ya kwali da niyyar yin azumi ba zancin sai an gani an kare hanya ta biyu shine kuma a ce watan sha'ban na 29 sai a ce an ga wata 29 ko kuma tun 28 a tashi 29 sai a ce an ga watan kun fahimta a duk da wata wasan ce 29 ne 30 sai a ce an ga wata to babu zancen kuma sai a cika kwana 30 ko dokar azumi za a yi mafu tayyib sai ce fa in ghumma alaikum faqduru la in har aka aka gani aka rihe muku ganin watan ba ana gajimare ya fito muku sai aka samu girgije ko gajimare ya haramfa ganin watan to faqdiru la bana ku cika lisahin watan ku sai ce wata yana nawa kenan to yau 29 sai mu ce to shikenan gobe 30 haka ne jibi kawai azumi ba zan can sai a kowa gani jibi kawai azumi ne Allah ka nuna mana azumi lafiya Allahu ballighna ramadana bil amn wal imani Allah ka nuna mana azumi lafiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wata shidda kafin azumi suke roƙon Allah ya nuna musu azumi tun da wata shidda za su addu'a Allah ya nuna musu wata Ramadan lafiya tun ana azumi sauran wata shidda mu yanzu gashi sauran mu wata nawa sauran mu wata uku na hudu watan Ramadan in Allah ya yarda shaharullahi alharam shaharullah Allah ya nuna mana wannan wata mafhum to da abin da nake cewa fa su mu ku azumce sa ana ne ku kwana da niyyar yin azumi to ya ake niyyar azumi niyyar azumi shine mutun ya kudurta a zuciyarsa cewa zai yi azumi guda 30 ko 29 dan neman yardar Allah zai yi azumi guda 29 ko 30 dan neman yardar Allah subhanahu wataala to daga nan shikenan kuma ka zarce ba kullum ba zaka yi ba kullum bane zaka yi a'a in kai da guda an kare maka sai kuma wata ramadana ya kare ina fatar mun fahimta afo Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma jama'a ta rukun Allah ya nuna mana wata ramadana lafiya alhadithu sadis wa 70 ba'da almi'a hadisi na 180 da 76 176 an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga sahabin annabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yana cewa tasahharu fa inna fi suhuri baraka annabi ce ku yi sahur jama'a domin akwai albarka a cikin sahur ba jarinta bace kace ai ni bana yin sahur a'a ka bar sunna tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana son kai kai sahur ko kun fahimta jama'a in za ka azumi to kai ko da ruwa ne ka sha ko da ruwa ne ka sha da niyyar yin sauto za a baka alada annabi ce fa inna fi suhuri baraka to a cikin suhur jama'a akwai albarka a cikin suhur akwai albarka to yaushe ne ake yin suhur jama'a za mu zo hadisi na gaba zai mana bayani lokacin da ake yin suhur abin da ake da sur shi ne mutum ya ci abinci ya sha abin shansa don shirin azumi saboda ka shirya ka shirya ma azumi ka shirya ma azumi sannan kuma albarkar da annabi ke yake faɗa ta hada albarka guda biyu albarka ta duniya da kuma albarka ta alkiyama na daga cikin abin da albarkar sahur yana taimaka ma mutum wajen bautar Allah subhanahu wataala a cikin a cikin a cikin wuni in mutum yayi sahur musamman ma inda yana samun lahiyayyun kaya yana ja zaga da ikon Allah zai samu ya natsu cikin Ramadana da rana ya samu kaga ya tsaya zai zo ya raka'a kafin sallar azhar yayin nafila bayan ai sallar azhar yayin nafila kafin la'asar ma yana masallaci in ya tsakanin azhar da la'asar ya tsaya ya karanta Qur'ani jama'a in mutum bai surbe yayin wannan ko kaga gin sauna taimaka mutum wajen ya samu tsayuwa akan aikin alkhairi aikin nagarta dai kenan kaga wannan albarka ce abu na daga cikin daga cikin albarkar sahur idan mutum yayi sahur to bai bukatar kuma ya ƙara cin wani abinci sabanin wanda bai yi sahur ba da wuri zai yiwa ko amma wanda ya sahur to baya bukatar abinci ne amma mutum bai sahur zai ji yiwa da wuri kaga albarka ce ta ta abincin sannan kuma daga cikin albarkar sahur shine mutun yayi abinda manzon Allah yayi kai abin shawa ne ni wallahi yana birge ni a ce ga mutun yana yin abinda manzon Allah yayi ina jin dadin wannan abin nan fa annabi yayi sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma kai irin sa kaga ka dace da manzon Allah cikin aikin sa wannan kuma albarka ce dan ba kowa ba Allah ke datar da shi da irin abinda manzon Allah yake yi wallahi ka samu kanka a da'irar yin abinda annabi yake yi ko wata falala ce daga Allah a kanka wata falala ce daga Allah a kanka Allah ya dace da mu saboda daga cikin eh daga cikin albarkar sahur shine in mutun ya tashi galiba da yin sahur kin to wasu daga cikin na magabata daga cikin albarkar sa to kafin su koma kwana kakin su kakin suka tashi sahur kin suna samun yin nafil ko kuma su tashi su yi raka'atanil fajr shi kuma yin raka wani fa yanzu sai shekara bai samu raka a tare da fajr ba da azumi ba saboda ko da yake damu yana tashi ana iqama shi wayin da yana zuwa amma ya rabu da wani alkhairi mai girma da daga ci raka'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha a dauko duk duniyan nan gaba dai da abin da ke cikin ta a dora cikin sikeli a dauko raka'atan al-fajr guda wannan raka'atan al-fajr sun yi duniya da abin da ke cikin ta yauni a wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah ya fi son su kaga kenan kana yin suhur kawai masallaci zaka ci ko kuma kai kayan ka anan gida dama ita an fi son raka'atan al-fajr ai ta ina a gida haka manzon Allah yake yana yin raka'atan al-fajr ne a gida in ya zo masallaci abin da yake tahiyatul masjid a gida ake raka'atan al-fajr kana zuwa masallaci sai kai sallar ake gaida masallaci sai kuma a tada sallah mun gane ko to Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu na daga cikin daga cikin abin nan albarkar sahur shi ibada ce da ana ba mutum lada in ka ci abinci abincin zaka ci fa amma za a baka lada ka ci abinci waka koshi shin ka shi doka minister da lantariyar yayin yauni kuma Allah shi baka lada hukun fahimta masha Allah baka jama'a mu dinga yin sahur akwai albarka a cikin a cikin sahur to yaushe ake ce da sahur wannan hadisi shi zai karantar da mu hadisi na 177 yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu an Zaid bin Thabit radiyallahu anhuma daga Anas dan Malik daga Zaid dan Sabit Allah ya kara masa yarda ya kara musu da su duka bi sahabbai ne kala yake cewa shi injuwa inji Zaid yace tasahharuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana mun yi sahur tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma mu musa wannan damar a ce ga kada manzon Allah kuna cin abinci malam tare da Allah ba karamar daraja bace da fadala ko shi yasa sahabban annabi sun kufi kowa daraja a duniya bayan annabawan Allah in ka fi da annabi a wannan al'ummar ba mai darajar sahabbai cin abinci ta yoyo kai ko cewa akai yanzu ga shugaban kasa ya zo aka ce an dora muku abinci a tabul amince guda eh a sati guda ku da shi kuma kuyar guda kuke ci ko kuma ga taka ga tashi ai ina jin yalla har dangin kasa sun taimaka maka wajen wajen tallar istacikin ka ba haka ba ne an kullum sai an dora gashi na shirin shugaban kasa suna cin abinci billahi alladhi la ilaha illa huwa yawun bakin manzon Allah yafi shugaban kasar nan daraja da duk abin da ke cikin kasar nan yawun bakin manzon Allah yafi su yafi dukkan dukkanin mu daraja da albarka ko kun fahimta to ga su sun sawe ce mun yi sahurta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma mu yi hakuri jama'a in Allah ya da muka shiga aljanna ko ya zamu nemi mu ma mu zo mu ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma qama ila salati bayan mun kare sallah mun kare cin abinci sai annabi ya miƙe zuwa sallah qala anas sai anas yace wa zaid qultu li zaid nace wa zaid an sabit kam kana bainal adhan was sahur nawa ne tsakanin kiran sallar manzon Allah da sahur kamar kwatankwacin menene tsakanin kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tayi da sallar annabi kuma da annabi yayi sahur yanzu me za a yi sallah kenan ko to kamar tsakanin kiran sallah da ta da sallah kamar minti nawa ne to shi sai yake ce masa qadru 50 aya yace ni di abinda nake iya kiyayewa shine wannan lokacin mutum zai iya karanta aya 50 cikin alqur'ani aya hamsin kaga su sahabbai suna amfani ne da ayoyi yanzu sai mutum ya ce maka daga da misali in zamanin sahabbai ne ba yanzu ka tashi daga koyi ta zawa sabon gari sahabi ya san aya nawa za ka karanta in kana tafiya ƙasa ko saman doki zai wanda ya san aya nawa ne za ka karanta daga sabon gari zawa suna auna abubuwa su ne da ayoyi hukumar saboda suna yawaita karatun alƙur'ani mu yanzu wani ya san daga gidansa zauwa kasuwa ya san ɗan marso nawa zai ƙare in ya saka wanga kaza wanga kaza haka ba haka bane wallahi yanzu akwai duroban da ba in ya tayi kwanni in ya in zai tayi kwanni in ya sa kartu memory ko USB to wata waka na shigowa ya sa an kawo wuri kaza wallahi akwai su da yawa ko kuma ita ba kaga su sahabbai su suna aik suna auna ababe ne da da ayoyin Qur'ani to duka aya 50 minti za a karanta eh duka aya 50 ka doka aya 50 duka za ta dauki minti nawa aya hamsin in ka jima da yawa kai minti goma sha biyar ashe so ake tsakanin kiran tsaye da sahurkinka da fara sallar ka duka minti sha biyar kaga wannan yana karantar da mu jinkirta sahur ba a son kai sahur da marmaza kusa akwai wanda har yanzu kare ɗaya zai tashi ce zai sahur haba ko kare uku malam ka bari sai saura sallah da minti 20 ko minti 15 sai kai sahur kinka sai ka tashi kai masallaci dan so ake in ka ci kai masallaci ka zo ka zo cikin masallaci za a taruta maka lada sai an kare sallah cikin lada kake amma kai sahur kuma ka jabar go ka koma to in ba Allah ya tsare ka baka sallar sallar subahin ba to kuma ai lalacewa ta huce lalacewa mutun na azumi bai sallar subahin ba haka bane lalacewa ta huce lalacewa a ce da kada azumi baka sallar subahin Allah ya gyara zukatan kuma wallahi akwai su da yawa ko wallahi alazim akwai su da yawa ya kamata wasu gaskiya a tayye su a jaje sahabbai fa in baka zo masallaci wazo ake gidanka ya maka jaje wani lahiya dai aina daga cikin hikimar da yasa aka hada zuwa a dinga taruwa ana sallah mu zuwa ruwan kowa da kowa baka ban Allah ya sa mu wani lafiya mala yake cewa da haka wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka abu na fari ai fadalar zikir da sahur na biyu ana son kai gaugawa zuwa sallar sallar subahin na uku kuma ana son mutun ya tseda alfijiri idan ya tsaye da abin nan sahur idan alfijiri ya da alfijiri ya keto alhadith al-thamin wa 70 ba'd al-mi'a hadisi na 178 anna aisha wa ummi salmata daga aisha matar manzon Allah da kuma ummu salma matar manzon Allah radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda su biyu ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah ya kasance kana ya kasance yudrikuhul fajr wa huwa junbun min ahlihi ana kiran sallar alfijiri annabi yana da janaba janaba tana kawo tana kawo manzon sallam sai a kira alfijiri manzon Allah bai yi wankan janaba ba ko kun fahimta sai a kira sallar subahi annabin Allah bai yi bai yi wankan janaba ba وهو جنب من أهله kaga min ahlihin yana nuna cewa ashe kwanciyar aure da matansa ba mafalki bane yayi thumma yaqtasilu sai annabin Allah ya tashi ya wanka wa yasumu kuma ya ci gaba da azumin sa ashe mutun zai iya yin yana da janaba bai yi wanka ba zai iya yin sahur kana sai ya tashi ya wanka sai ya je masallaci kun fahimta ya halitta mutun yayi sahur da janaba sai ya ci ya koshi yayi nan sai ya tashi yayi wanka kuma sai ya je zuwa sallar sallar subahi ina fata mun fahimta mafhum to masha Allah kaga wannan hadisi yana kata da ababe kamar haka abu na farin cewa ashe mafalki idan mutun yayi mafalki ma sai yayi wankan janaba in mutun yayi mafalki sai yayi mi sai yayi wankan janaba sannan kuma babu bambanci tsakanin azumin nafila da azumin farilla wajen abin da ya shafi mafalki da sauransu ko kuma wanka kuma wannan hadisi yana karantar da mu halaccin mutum ya halitta mutum ya kusanci iyalinsa cikin dare da dare a watan Ramadan da farkon shari'a ba a yi musulunci ya hana in kana azumi to sai ayi kwana 30 kin nan sai an kare baka ga mata ta kanka ba to sai abun ya idan yin yauni ko kun fahimta to sai Allah ya sauke masa sahabbai da kuma mu baki daya saboda a kadi ina da sahabbai ma su kasa bulantana mu Allah ce uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sannan kuma wannan kata da fallar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi hanya su ma suna da damar shi bayanin shari'a saboda sun ga manzon Allah yana yi hadisi na kusan ƙarshe jama'a shine hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 179 yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace man nasiya wa huwa sa'im duk wanda ya ci abinci a cikin watan ramadana ko yana azumi amma mantuwa ta jasa ya ci abincin ya manta kai ne ka ka dauki azumi na farilla ko na nafila yanzu da sahi kawai kana zaune kana muraja'a ko kuma kana wani aiki kawai sai kaga wani biskit nan kuma kawai kaga fidi ko ka buda sai ka jayo bidan madara ka kai shi ƙasa kai mai kukawo sai ka tuna ai azumi ake yi ba da gangan kai ba sai ka tuna ai azumi ake yi to wannan abin baka da laifi sai ka ci gaba da azuminka kun ba za ka rama ba kun babu ka fara a kanka in mantuwa ne fa mutum ne kamar irin lati za da suke sa goro cikin aljihu sai mutum ya taso cikin ramadan ko ya ɗauki azumin nafila sai ya manta ya ga wani ya gunta gol sai ba dan guntu nan sai ka hurje ya ga zan cewa azumi kake yi baka da laifi sai ka cigaba da azumin kuma Allah zai baka lada Allah ne ya ciyar da kai Allah ne ya shayar da kai kun bai ja amma duk wanda ya ci abinci da gangan to azumin sa ya kai duk wanda ya ci abinci da gangan to azumin sa ya kai kuma sai ya rama wannan azumi haka duk wanda ya nemi yayi amai ka sa hannu cikin baki dan kai amai ko kuma ka shaka abin da ka san in ka shaka shi zai saka amai kuma kai aman to to wannan azumi sai ka rama shi haka kuma duk wanda yayi wasa da al'aurarsa har mani ya fito masa to azumin sa ya kare ko mutun yayi message da matarsa ko da yariyarsa har ta kai yayi inzali to azumin sa ya ya kare baki daya ina fatar mun fahimta haka mace idan jinin haila ya zo mata ko da ana sauran minti ɗaya a sha ruwa sai ta ji zawar jini to wannan azumin ya tashi daga aiki sai ta rama shi kun fahimta a sai irin wannan abun da mata akwai abun nan sauran minti kaɗan a sha ruwa kuma sai jini ya zo mace duka lissafi sai dabirce mata wallahi Allah ya ƙara wa mata haƙuri mata suna da haƙuri ba mata suna da sai dai mun yi su haƙuri suna da haƙuri amma mun yi su haƙuri da mu da su duk Allah ya ƙara mana haƙuri baki daya ko ba ku yadda muhi su hakuri ba da su ne Allah ya ce su dauki wani mu hada tsana turkici wallahi eh amma kuma kullun kana jin da kullun ma jin dadin kake an ce a ce ka so kaza ba ka ma jin dadin ka shigo gidanka ba leda amma da su ne fa ba za su iya ba Allah ya san ba za su iya ba shi yasa ce su zauna su dauki ciki su aihe su su kula da tarbiyyar yara kamar da mu ba za mu iya wannan abun ba da ana ana ana yi shan shi da ka sha mamaki eh da maza na ciki da ka sha mamaki ko suna shura shayarwa Allah ya datar da mu Allah mun gode maka zaka manna sai huwa sa'im fa akala wa sharaba duk wanda ya manta yana cikin azumi sai ya ci ko ya sha falyutimma sawmahu to ya cika azumin sa kada ya ce shike da a'a fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ce da shi kuma Allah ne ya shayar da shi ina fata mun fahimta afo ma'anar abin da ake ni da Allah ne ce da shi ai Allah ne ya kaddara masa ya ci abincin kuma Allah ne ya kaddara masa ya sha ruwan shan da aka baya da laihi a shari'ar musulunci ina fatar mun fahimta sai hadisi wanda zamu rike akan sa hadisi na 180 al hadithu samanuna ba'da al mi'a an abi hurayra radiyallahu anhu qala wannan hadisi zai karantar da mu ne hukuncin wanda ya yi kwanciyar aure da matarsa cikin da rana a watan Ramadan. Mun karanta cewa babu laifi mutum ya kwanciyar aure da matarsa da dare cikin watan Ramadan babu laifi. Amma da rana haramun ne, haramun ne, haramun ne. Ina ba ta mafahimta. Mun riga an yi basirciya bayanin wanda ya kare wanda ya kare azumi da gangan, to ɗaya cikin uku za shi. abu na farin ko ya ciyar da ko ya intar da bawa ka je kasuwar bayu ka sai bawa ka ce ka intar da shi ya zama to daya dan da wanda ya kare azumi da gangan kenan ko duk wanda ya kare azumi da gangan zai je ya so bawa namiji ko mace ya intar da ita na biyu in bai da wannan halin sai yayi azumin wata biyu shiyar da juna kwana 60 saboda azumi guda ɗaya daga kare da ganganci kun fahimta haka hadda wanda yayi wasa da al'aurar safa ko yayi yana fira da budurwarsa yayi inzali shi ma sai yayi wannan amma wanda yayi kwana kai kwanta da rana sai yayi mafalki har ya gama niyya a gaban sa to wannan ba zai rama azumi bane zai ci gaba da azumin sa kuma azumin sa lafiya ne sai dai sai yayi wankan janaba to abahu yake cewa bainama nanu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana muna zaune gumma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam irja'ahu rajul sai wani mutum yazo manzon Allah ba ga kowane mutum bane amma dai ga wani mutum yazo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce shine Salmata dan Sakhar al-Bayadi Salmata dan Sakhar al-Bayadi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsorata ya tsorata a firgice kamar mutum ne misali mutum ne ke tahe da mota kawai sai yaro ya gilma masa sai ya buge sanan take sai ya mutu in bai taba ganin irin accident wannan ba ya za shi fito cikin motar zai fito hankalinsa a tashe ko kun fahimta to shi ma sai ya zo a wajen manzon Allah a firgice a hargitse yace ya rasulullah halattu ce annabin Allah na halaka na ga arkani na lalace ya annabin Allah na na na tabe sai annabi ce wa ma ma ahlakaka mi halakar da kai aw malaka ko mi ya same ka kale ce waqa'tu ala imraati wa an, wa ana sa'im yace na abka wa matata na abka wa matata ma'anar ya kwanta da matarsa da rana kiri-kiri kuma yana azumi tana azumi. Wa fi riwayatin autar waya a sautu ahli fi Ramadan na kusanci iyalina ta hanyar saduwa cikin watan Ramadan. Faƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, to manzo Allah zai faɗa musu abin da yake a kansa sai ya ce da shi, Hal ta ji da raƙabatan ta'atikuha, shin kana da bawa ko ku yanga da za ka intar da ita? In kana da ku yanga, ka je ka intar da ita a matsayin kafarar laifin da ka aikata sai zu zala tambaya ya kuke ganin da a ce akwai kasuwar bayu yanzu bawa zai kai nawa zai kai zai kai nawa ayi estimé par estimation yana kai miliyan uku ko ko miliyan biyu ko misali cikin wai ba a sa diyawa ba miliyan uku ko miliyan biyu to ya tahiyar sai da miliyan uku saboda ya kare azumi guda ɗaya bari mu kira uku sun yi daɗin faɗi ya hida miliyan uku ya so bawa wanda ke cikin ƙangin bauta sai ya intar da shi ya zama to ɗanɗa baya ƙarƙashin kowa shi ne kafaran laifin da ya aikata sai ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam la maza Allah ban da barewa kuma ban da halin sayanta banda baiwa da zan intarwa qala salatu hal tastati wa an tasuma shahrayn mutatabi'ain shin zaka iya yin azumin wata biyu jere da juna kai azumin wata biyu kaffara tunda baka iya wance ne ya yanzu kai azumin wata biyu jere da juna kai kwana 60 kana azumi yace manzon Allah wanda ya kasa tsare azumi na kwana guda ina da kwana 60 kuma yace wallahi bai iyawa annabi bai iyawa yace la ya rasulullah qala sadata fa hal tajidu it'amu 60 miskina zaka iya ce da miskini 60 mutane da dama ba su fahimci abin da ake ni da ciyarwa ba idan ka ce an ciyar da mutum an ciyar da mutum shine ka ba mutum abincin wuni lafiyayye abincin mutum sittin, abincin wuni ka ciyar da su tsawon wuni guda abinci lafiyayye ba ka ɗauki hatsi ko shinkafa kai haka nan ƙwara ba a'a sai ka hada da kuɗin kayan miya da kuɗin mai hada ma na man shanu duka hada wasu aka yau ka fara kin ai ma'anar ka fara aladabtar da mutum akan abin da ya yi kace da miskini 60 yanzu misalin miskini a talauci da gida talaka talaka gidan talaka cikin cikin dai mutum an ci dai a talauce a talauce abinci a ce kace jikabi da ini ko a aje su jikabi yanzu jikabi so so 60 jika 100 da to ya hidda wannan ya ciyar da bayan Allah ya ce man sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la annabi shi ma ba zan iya ba ban da halin yi ba ban yi bane a'a ban da halin da zan yi ne ko kun fahimta to da ya ce manzo Allah wanda fasakata nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiru bai san me zai ce masa ba to ne ga abinda Allah ya masa wahayi abinda ya kamata ya faɗa duk ya faɗa to kuma yanzu bai iya ba to ya kamata ayi sai abawu yake cewa fa bainama nahnu ala zalika muna zaune muna shirye da za ta kare da za ta kare fa bainama nahnu ala zalika muna nan muna jiran ayi da za ta kare mu ji abin da za a ce masa ba mu tashi mu je ko ina ba dan mu akai karatun iz utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamar sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wani guga kaka ce wani wani akwankwando na dabino ko wani wani wasila dabino ko wani jakata dabino ko tallira ta dabino wal'araku almiktaru abinda ake ake cikawa a auna qala sai ce aina sa'il ina wanda yaso yana tambaya wanda yayi barambar ma qala sai ce ana ana yace annabi ni ne qala sai manzo ya ce fa khudh khudha doki wannan dabinon fatasaddaq bihi je kai sadaka da shi karaba shi qala ar-rajul sai wannan mutum ya ce manzon Allah sahar kidan ko yace wa annabin Allah ala afqara minni ya rasulullah yanzu annabin Allah har akwai wanda ya kai talauci akwai wanda yafi bukata annabi ce doki da bine yaje raba matalakawa sai ce manzo Allah ya annabin Allah yanzu garin nan ba akwai wanda ya kai zama talaka to kaga wannan fa yana karantar da mukamin kan sahabbai suna da kamun kai sai mutum yana fama da talauci ma ba a sai na da shi ba to amma mu yanzu da mutum kasuwa ba ta yi kyawo ba kawai kowa sai ya jiya ba haka bane abin yana bani mamaki kamar kana kai karan Allah ne a wajen bawansa to da ai Allah ne mai baka kuma sarki ga mu wani aika sunan kaza abinda ma'ana take ni gun malaman tauhidi ba shine kana kai karar Allah ne a wajen bawansa mun bayyana lokacin da ka ci ba ka gaya ba ana ana ai aka cirewa ba a gani ko amma sai an faɗo ko ba a samu sai a zo ana gai wannan kuskure kaga shi ma ba dan da manzon Allah ya ce masa ya raba matalaka ba to ai bai zo ya ce manzon Allah talaka yake ba sai ya ce manzon Allah wai shin akwai har akwai wanda yake da talauci fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ma baina lab labtaiha yuridu al-harratayn ahlu baiti afqara min ahli baiti yace ya annabin Allah ina rantsuwa da Allah bana tunanin tsakanin wannan unguwan nan guda biyu ko wannan duwatsun guda biyu tsakanin dutsen na gabas da na yamma da Madina akwai wanda ya kai ni zama talaka akwai gidan suka fi gidana talauci fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar sai ma'aikin Allah yayi dariya manzon Allah yayi dariya hatta badat anyabuhu sai da haƙorar manzon Allah da ƙuri suka bayyana aga haƙoran annabi da ƙuriya domin manzon Allah bai cika yin dariya ba sai da yana murmushi kasirul ibtisam annabi akwai shi da murmushi murmushin annabi sallallahu alaihi wasallam ko alan yafi na budurwa wallahi ai annabi na musamman ne Allah ya dace da mu to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita murmushi kuma ai ai malamin suka ce shi murmushi yafi dariya yanzu da matar ka tazkirkace da dariya sai da tayi murmushi wanne yafi gwara murmushin da dariyar ko masha murmushi yafi dariya sai manzon Allah yayi dariya har aka kai ana ganin hakoran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kala sai manzon Allah ya ce da shi at'im ahlaka at'imhu ahlaka je ka ciyar da iyalinka game da wannan abin je ka ciyar da iyalinka Allah subhanahu wataala ya dace da mu abinda mun ka faɗa ya zaman to gaskiya Allah ya dace da mu kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna mana wata Ramadan lafiya kuma Allah ya ba mu ikon kiyaye abin da ke ciki Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya Allah ya kara wa rayuwar mu albarka ya sanya albarka a karatu mu da zuriyar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته